الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna biyar ga watan rabi'in al'awwal hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1439 daidai da 24 ga watan 11 shekara ta 2017 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka a ƙarƙashin wannan cibiya ta ummul mu'minina aisha radiyallahu anha da ke cikin unguwar hausawa a cikin birnin kano domin karatu a cikin littafin al'imanu biliyomil akhir wallafar doktor sallabi hafizahullah wannan kuma shine darasinmu na 34 a cikin wannan littafi mai albarka muna nan dai a cikin bayanin alamomin tashin alkiyama manya-manya a darasin da ya gabata mun karanta alama ta ainihin wato ta bakwai kusan ita ce muka ainihin wato yi ta bayani a kanta har lokacinmu kuma ya yi wanda ba mu ƙarasa ta ba saboda haka za mu ƙarasa ta a yau insha Allah kuma mu shiga wata alamar ta gaba a darasin da ya gabata dai mun karatu ne akan abin da ya shafi almasihu dajjal almasihu dajjal din nan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa fitina ce wadda take gagaruma bayyanar wannan ainihin wato almasih ad-dajjal akwai sabida irin hadarin bayyanar wannan dujal din shi yasa shari'a ta yi bayani game da sufofinsa da yanda za a gane shi da kuma irin yanayin usulubin da a wasa duk dan ya zamanto liya halika man halaka an bayyana na farko kamar yadda muka karanta a cikin ainihin wato darasinmu da ya gabata yana da sufofi masu yawa amma daga cikin sufofinsa dai shi dujal dinnan mutum ne sannan ainihin wato matashi ne sannan wato tutturna ne sannan kuma yana da dunkulallen gashi yana da katon goshi yana da fadin kirji kuma fuskarsa shafaffiya ce wato idansa guda ɗaya shafaffe ne sannan an rubuta tsakanin ainihin wato a goshinsa an rubuta ko dai kafara ko kuma kafirun kamar yadda muka karanta a darasin da ya gabata zan karanta mana wani hadithi na imam muslim da abu dawud a hadithin annawas bin sam'an radiyallahu an inda yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ambata mana dujal a wata safiya annabi sallallahu alaihi wasallam khaffada fihi wa rafa'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawaita bayani ya daga murya wajen yin bayani akan waye dujal da kuma irin hadarinsa sannan kuma ya sassauta murya wani lokaci sai ga kaman gashi nan a bayan nan ba a so ya ji har sahabbai suka ce sai da muka yi tsammanin wai ko yana cikin madina dujal din nan yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani da yanda yake nuna kusantowarsa da yanda abubuwan ban tsoro da firgici suke tattare da wannan bayyanar wannan dujal din suka ce kai sai da muka yi tsammanin wai ko dujal din nan yana cikin madina ne har suka dinga tashi su tafi su duba su dan duba su dawo har annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimci haka game da su yake tambaye su yake ta me ya same ku ne me yake damun ku suka ce ya rasulullahi ka ambaci dujal ne yau mun ji ka tsawaita bayani a kansa ka ɗaga murya sosai wajen bayani sai muke tsammanin wai ko yana cikin garin madina sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ghairu dajjal akhwafani alaikum ku waɗanda kuke tare da ni ni ba dujan na fi ji muku tsoro ba in ya kharuj in haddujal ya bayyana wa ana fikum ina cikinku fa ana hajijuhu dunakum ni ne zan kalubalance shi ba ruwanku in har ya bayyana a wannan lokacin da ina cikinku fa ana hajijuhu dunakum ni zan dinga kafa masa hujja ni zan kare ku daga sharrinsa wa in ya idan kuma dujal din nan ya bayyana wa lastu fikum ba na cikin ku fa kullu mri'in hajiju nafsihi kowa ya ta kansa kowa ya kare kansa ya nemi dalilai da hujjoji da za su sa ainihin wato ya kubutar da kansa daga ainihin wato dujal amma wallahu khalifati ala kulli muslim ni na san cewa Allah madaukakin sarki shine khalifa na ko bana nan akan kowane musulmi duk wanda dujal zai tafi da shi to baya daga cikin irin mutane na innahu shabun annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin ya sake bayanin cewa fa matashi ne shi sa malamai suka yi ta bayani game da shin wancan hadisin na tamimun dari hadithun jassasa wanda tamimun dari wato wata rana suna tafiya a teku ainihin wato suka yi batan kai suka shiga cikin wani tsibiri suka tarar da wata dabba wadda muka karanta satin da ya wuce suka ce saboda yawan gashin jikinta ba za ka iya gane ina ne gabanta ba ina ne bayanta to bayan sun tattauna da ita ne ta ce musu wannan labarin da kuke so ku bani ko kuke dauke da shi akwai wani mutum a ciki ku shiga yana da matukar bukatar wannan bayanin naku suna zuwa suka tarar da shi a daddaure cikin mari da sarka to sai wasu malaman suke ganin cewa wancan wanda su tamimu niddari na farko ma akwai wanda suka yi tantama game da hadithin domin tamimu niddari yana daga cikin ainihin wato ahlul kitab wanda ya musulunta da haka ana tunanin kamar irin labarai ne na ahlul kitab ya bayar amma ƙarshe manyan malaman hadithi sun tabbatar da cewa hadithin ya inganta hadisi ne ingantacce wato wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan labarin na tamimu niddari to sai suka ce shin wancan mutumin shi in ya tabbata hadithin tamimu dari shin wancan mutumin shi ne wanda zai sake dawowa a dujan ɗin ƙarshen zamani ko kuma a'a Allah ta'ala zai tashi dujan ɗin ne a daidai ƙarshen zamani shi ma sun yi ta kai kawo sun yi ta maganganu ƙarshe dai wasu malaman suka tabbatar da cewa shi wancan ɗin wanda aka tabbatar da kissarsa a cikin kissar jassasa shi ɗin ne dai dujan ɗin da ake magana kuma shi ne zai bayyana a ƙarshen duniya ya zama wa mutane fitina da haka dai matashi ne sannan ƙaɗaɗun ko ƙaɗaɗun wato titirna ne an fahimta sannan kuma ainihu tsafiya idansa kaman inibi ya fito inibi ya ballako daga cikin yan uwansa har annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka anni ushabbihuhu bi abdul uzza bin qatan ya ce kamanceceniyarsa sai nake ganin kamar yana kama da wani mutum da ake kira abdul uzza bin kafan faman adarakahu minkum duk wanda ya riske shi a cikin ku fal ya qara alaihi fawatihu suratul kahf to ya karanta masa mabudi farkon suratul kahf innahu kharijun wato khallata ko khallatan bainash sham wal iraq wannan dujal din zai bayyana ne a tsakanin hanya da take tsakanin sham da iraki fa'ata yaminan wa'ata shimalan zai yi ta'adi da barna a gabas da yamma dama da hagu ya ibadallahi fasbutu a wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ku bayin Allah ko ya zo kar ku fitinu ku kafu ku tabbata akan abin da kuke kai na addini Nawas bin Sam'an yace sai muka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka ce to wannan mutum da zai zama wa mutane bala'i da fitina wai zai dade ne a duniyar nan in yazo yaya gurgudan dadewarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kwana 40 kawai zai gabaci daya kamar yadda zamu karanta a cikin hadisin kuma gashi da saurin tafiya da gudu Allahu alamu shin wata na'ura zai samu ta abin hawa a wannan lokacin wanda za ta taimaka masa zagayensa wallahu ta'ala alam amma dai an ce saurinsa ya fi iska ya fi hadarin da iska ta tuso shi gaba saurinsa ya fi hadarin da iska take ingizo shi take turo shi yace kwana 40 zai sai dai kwana ɗaya cikin 40 din nan kamar shekara kwana na biyu kaman wata kwana na biyu kaman sati ragowar ranakun kuma kaman irin ranakun ku yanda kuka saba sai suka sake cewa ya rasulullah to idan har haka yanayin yake in yazo fa zalika al-yawm alladhi ka sanatin atakafina fihi salatu yawmin to wannan rana ta farkon da aka ce zai zo a rana ta farko cikin kwana 40 din nan miƙidarin ta kaman shekara to sallar yini ɗaya kwana ɗaya za ta isar mana kenan kamar yadda muka saba tun da an ce kwana arba'in zai amma kwanansa ɗaya tsayin kwanan kamar shekara to yanzu sallah biyar za mu yi a zahar la'asar magariba isha asuba a ranar shi kenan qal manzo Allah ce la a a uqduru lahu qadara lokacin za ku dinga kaddara masa gwargwadonsa sai dai kawai a duba tsakanin kamar yadda muka karanta satin da ya wuce a duba tsakanin azar da la'asar awa nawa ne aka saba a awa ɗaya ne da rabi ko awa biyu to shikenan bayan awa biyu an san an yi azar sai a tashi a yi la'asar lokacin daga magariba zuwa isha awa ne ya to mun san awa biyu ne ko awa biyu da wani abu to da lokaci ya yi kawai sai a tashi a yi tsakanin magariba da isha ba ya wuce awa ɗaya sai a tashi a yi tsakanin isha zuwa asuba haka za a yi ta yin sallar al'amura sun dagule tun a lokacin lissafin mutane duk ya canza saboda haka haka za a yi ta yin wannan sallar tsawon shekara in azumi ne ya kewaye wa mutane kawai sai dai su kintata cewa bayan awa kaza muke shan ruwa bayan awa kaza kuma an kwanta bacci bayan awa kaza za a tashi a yi sahur haka za a yi ta yi in lokacin fitar da zakan mutum ya yi shi ma haka duk faƙaduru lahu kadara sahabbai ba su yi ƙasa a gwiwa ba suka ce to ya rasulullah wannan mutum ya kamata a dinga buri da fatan ya maza maza ya wuce ya gama kwanakin nan nasa wa ma isra'uhu ya rasulullahi fil ard to yaya saurin sa yake kuma a ban kasa qal manzo Allah yace kal gayz istadbarat hurrih manzo Allah yace kamar hadari ne da iska ta tuso shi fayati alal qaum zai zo ya samu wasu mutane fayaduhum zai yi musu da'awa ya kiraye su zuwa gare shi ya kuma nuna musu shine ubangijin nan dai da suke bautatawa fayu'minuna bihi kuma za su yi imani da shi wa yastajibuna lahu za su amsa kiransa fayamuru sama fatumdir zai umarci sama ta kece da ruwa wal arda zai umarci kasa fatam fatumbit ta tsirar da ainihin tsirrai fataruhu alaihim sarihatuhum atwala ma kana zura dabbobin su wanda suka yi imani da shi dabbobin su za su ƙara wasu zama manya manya za su koshi su yi kiba hantsar nonon su ya zaman to ya cika dan ka san fitina ne kuibin su nan zai ƙara fadi ya bude su nama sosai dabbobin su sannan zai zo wajen wasu mutane su ma ya kiraye su fayarudduna alaihi kaula si mayan masa da martani akan maganar nan tasa su kiyarda su yin imani da shi fayansarifu anhum sai ya tafiya basu fayusbihuna mumlihina sai su koma talakawa fitik sun ki imani da dujal ko to talauci ko sai yayi bayani a tattare da su za su tsiyace su talauce laysa bi aidihim shay min al min amwalihim komai na dukiyarsu babu dabbobinsu babu duk harkar kasuwansu ta kare wa yamuru bil khariba manzo Allah ce zai shige wani guri ko kango ko wani rusasshen gini ya bawa wannan gurin umarni ya ce duk taskokin da ke cikin gurin na albarkatun ƙasa su fito ukhruji kunuzak haka zai ba wannan gurin umarni ko rusasshen gini haka yazo tare da guri a wani kamfani ko wani wata masana'anta an daina amfani da ita duk gine-gine sun rushe yace duk taskokin albarkatun kasar yace su fito idan su fito zai in sun fito zai ce su biyo shi albarkatun kasa ne fa kawai za ga sun danno haka kaga yanda mutane yanzu aka haukace ana son kudi in ya bayyana yanzu ya shiga uku taskokin ƙasa ne za su danno su biyo shi ka ayasi bin nahal manzo Allah ya ce kaman tafiyar kudan zuma za ga duk wani abu na albarkacin a wato albarkar ƙasa za ta fito kawai ta bi dujjal ثم يدعو رجلا ممتلئا shababan ya samu mutum ya kira wani mutum cikakken matashi fa yadribuhu bisayf kawai ya datsa shi gida biyu da takobi fayaqata'uhu jizlatayn ya raba shi gida biyu ramyatal algar kaman dama an raba kaman dama haka yake nufi in ya sare shi da takobi kawai sai ya rabu gida biyu daidai thumma yad'uhu sannan zai kira shi cewa ne fayuqbilu kawai sai ga mutum ya hade ya tashi wa yatahallal wajhuhu yadhhak sai ga fuskan mutum ya an kira shi ya taho yana ta murna yana dariya ya kisan ya kashe kuma ya raya a baina ma huwa kazalik to ana cikin wannan yanayi ne yana cikin wannan batar da mutane ana ta binsa mun ji kuma irin masu binsa kamar yadda muka karanta a satin da ya wuce to ana nan ne Allah ta'ala zai aiko annabi Isa alaihi salam annabi Isa kamar yadda muka karanta a saukarsa can zai sauka akan almanaratul bayda wata farar hasumiya sharqai dimashq wato a wajen wani ainihin wato gabashin dimashq baina maharu da tayin yana sanye da wasu kaya waɗanda an tira su an yi musu rini wadi'an katfaihi kaffaihi kai ala ajli hati malakai annabi isa ya tsora tafukan hannayensa a fukafukan mala'iku waɗanda suka sauko da shi dama Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a dhann wa ma qataluhu yaqinan bal rafa'ahu Allahu ilai to kuma Allah zai sake sauko da shi da haka zai sauko a wannan iz idza da'a da'a ra'asuhu in ya sunkuyar da kansa qatara sai ga ruwa yana kwarara daga kansa yana dugowa wa idza rafa'ahu in ya daga kansa sama tahaddara minhu jummanun kallu'ulu sai ga gashinsa kuma in ya dan daga kansa kamar irin mai yalwataccen gashi kuma gashi irin wanda sai ga gashin nasa ya baje haka yana walƙiya kamar lu'ulu to annabi isa yana zuwa fa ya dulubu farkon abin da zai fara neman ina dujale ce hatta yudrika hu zai riske shi bi babilud a wani guri da ake kira babilud an ce a Palestine ne gurin yake a Palestine a nan babilud lud take fa ya qatuluhu zai kashe shi to annabi isa zai zo ya tarar da mutane ragowar mutanen da Allah ya tsare su wannan guguwar da fitina ta dujal ba ta tafi da su ba ya shafi fuskokinsu su dawo cikin nutsuwarsu da hankalinsu sannan sai ya ba su labarin irin darajojinsu da matsayinsu a gidan aljanna yana cikin wannan yanayin ne sai kuma auhallahu ta'ala ila isa sai Allah ta'ala kuma yi wa annabi isa wahayi an gama waccan fitinar ta dujal kaga mun karanta ya juju wa majuj kaga a abin ajere ajere yake annabi isa dujal ne zai fara zuwa annabi isa zai zo su fafata ya kashe shi ya kashe shi al'amura sun fara zama daidai mutane sun da cikin hayyacinsu sai Allah ya wa annabi isa wahayi ya ce to kuma ga wasu bayan mu nan mabarnata za mu sako su za a sako ya juju ma juju su kuma anni qad akhrajtu akhrajtu ibadan li yace zan kuma bayyanar da wasu bayina la yadali li ahadin bi qitalihim ba wanda isa ya yake su ba wani tanadi da wani dan adam yake da shi da ya isa ya yake su faharriz ibadi ila tsur ka tattara bayina gaba ɗaya ku hau kan dutse wa'anda suka yi imani ba su bi guguwar dujal ba annabi isa zai tattare su gaba ɗaya su yi kan dutse ya juju wa majuju su kuma za su duro wa ya ba'athu Allah ya juja wa ya juja wa majuj Allah ta'ala sai kuma ya aiko ya juju wa majuj wa hum min kulli hadabin yansilun hatta idza futihat yajuj wa majuj wa hum min kulli hadabin yansilu za a gansu daga kowane tsauni kowane tudu suna ta shigowa da gaggawa fayamurru awailuhum ala buhairatin dabariya fayashrabuna ma fiha ويمر آخرهم فيقول فيقولون لقد كان بهذه مرة ما in suka biyo duk kogin da suka biyo ta kansa za su biyo ta wajen kogi wanda ya ci hara wannan tafci ne babban gulbi ne na farko farkon da sun fara dira a wannan tafcin kawai za su shanye ruwa lokacin da na karshen su za su iso gurin su ci ai ko nan nan da nan gurin ku ai akwai ruwa a gurin nan na farkon sai shanye a ga fitina ce wannan ويغسر نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مئة دينار لأحدكم اليوم النبي عيسى زي تتري متاننسا سنة كان دوسي فيرغب الله نبي الله عيسى فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه رضي الله عنهم إلى الله تعالى sai annabin Allah Isa da shi da mutanensa sai su nuna kwaɗayinsu zuwa ga Allah dangane da waɗannan mutane da suka ɓarko cikin duniya suna ta ta'adi fa yursilullahu ta'ala alaihimun naqab su kuma kaji tsutsa za a aiko musu Allah ta'ala sai ya aiko musu da wata irin tsutsa za ta dinga sauka akan wuyansu duk wanda tsutsa ta sauka a wuyansa fa yusbihuna farsa kamauti nafsin wahidin lokaci guda ɗaya za su mutu su kuma duk wanda ta sauka kawai ya gan shi a tsaye ya mutu dan maganar a yaƙe su a tunkare su da yaƙi ba wanda ya isa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba wanda zai iya yaƙa su to idan suka zamanto an kashe su to sai annabi annabi Isa alaihi salam da shi da mutanensu sai kuma su sako duniya amma fa ba wani guri da zaka zo face sai ka tarar da gawawwakin su duk an ce ba gurin da zai kai dani daya sai ka ga gawawwakin su kuma duniya ta tirnike da doyi da wari na mutuwar ya jujuwa majuji nan ma annabi isa alaihi salam da shi da mutanensa za su sake nuna su mika kokon barar su zuwa ga allah maɗaukakin sarki sai allah ta'ala ya aiko wasu irin tsuntsaye jibga jibgan tsuntsaye kawai su dinga zuwa suna ɗauke ya jujuwa majuci din nan suna zuwa suna jefar da su inda Allah ta'ala ya so sannan sai Allah ta'ala kuma ya sako wani irin ruwa wanda zai wanke wannan dattin na ya jujuwa majuci to bayan wannan ainihin wato ƙasa za ta zamanto ta koma ta tsarkaka ta yi tsarki ta yi tsafta sannan sai kuma a bawa ƙasa umarni a ce an biti samarataki a ce tsoro da ‘ya'yan itacenki, wa ruddi barakataki, dawo da albarkatinki. To, a wannan lokacin ne aka ce, fa yau ma'izin ta'akulul isaba minar rummanati wa yasta zilluna bi wato bi kihifiha wa yubaraku firrisil hatta inna liqaha min al-ibil la takfil fi'ama min an-nas wal liqaha min al-baqar la takfil qabila min an-nas walliqha min alganam la takfi alfakhida min nas Allah ta'ala zai sako da albarka a cikin ƙasa ta yanda Allah ta'ala zai sanya albarka a cikin nonon dabbobi ta yanda nonon raƙuma ko taguwa guda ɗaya zai ishi jama'a masu yawan gaske nonon saniya guda ɗaya sai ya ishi kabila guda nonon tinkiya ko akuya zai iya isar alfakhir su kuma alfakhir dandali ne ko dandazo ne na mutane da ba su kai kabila ba abu dan kaɗan sai ga ya ishi mutane saboda albarka to ana cikin wannan yanayin kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya aiko da wata iska mai daɗi mai tsafta to duk wani mumini da duk wani musulmi da ya shaƙe iskar zai mutu za a ɗauke duk wani na kirki in dai mutum mai imani ne to wannan iskar da ya shaƙe ta shi kenan wa ya buƙa shirarun nasi ya taharaju na fiha taharujul humur fa alaihim taqumu sa'a to kuma mutane za su za a zai zama sai a shararan mutane kawai su ne za su ta bankaura a cikin duniya irin bankaurar ainihin alhumur jakuna fa alaihim taqumu sa'a akan wayannan mutanen za a tashi alkiyama Allah ya kiyaye wannan kaga mun sake samun wasu darussa da bamu samu ba a cikin wancan darasin da muka yi satin da ya wuce da haka wannan shine dujal to a cikin karatun da muka yi mun karanta alwiqaya min ad-dajjal abinda zai zama wa mutane kariya daga dujal annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi magani da kuma ainihin wato rigakafi game da dujal na farko dai kamar yadda muka karanta akwai at-tamassuku bil islam ruko kyakkyawan ruko da musulunci wattasalluhu bi silahil iman da kuma yin ruko da makami irin na imani da sanin asma'ullahi al-husna allati la yusharikuhu fiha ahad sanin asma'ullahi al-husna za su taimaka wa mutum domin zai san Allah yana da sufa kaza Allah sufar kaza kaza wato kaza sufar Allah ce kaza ba sufar Allah ka san menene mustahil ka san menene wanda ake sufanta ake tabbatarwa Allah madaukakin sarki to wannan shi ma zai ce maka to anan ne mutum zai gano annad dajjal bashar lalle shi dujal din nan fa mutum ne Allah ko ba mutum bane ya'kul wa yashrab wa anna Allah ta'ala munazzahun an dhalik wa annahu la ahada yara rabbahu hatta yamut abu na biyu at-ta'awudhu min fitnatid dajjal sai neman tsari daga fitinar dujal wa khassatan fi salah musamman a cikin sallah wa qad waradat bi dhalika al-ahadithu sahiha faqad kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salah allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil masih dajjal da kuma hadithin muslim idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billahi min arba' يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال waɗannan su ne abubuwa da za su taimaka mutum su zama masa wiƙaya kariya daga ainihin wato fitinar dujal Allah ya kiyaye قال المؤلف رحمه الله تعالى حفظ آيات من سورة الكهف mala yace da abu na gaba daga cikin abubuwan da za su zama wa mutum kariya daga dujal shine haddace ayoyi goma daga cikin suratul kahf faqad amara an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi qira'ati fawatiha fawatiha suratul kahf annabi sallallahu alaihi wa sallam hakika yayi umarni da karanta farkon suratul kahf ala dajjal akan dujal wa fi ba'd riwayat khawatimiha a wasu ruwayoyin kuma aka ce ƙarshen khawatimuha ƙarshen suro wato ƙarshen ayoyin suratul kahf wato ko goman farko ko kuma goman ƙarshe na suratul kahf wa zalika bi qira'ati ashru ayatin min awwaliha aw akhiriha ma'ana garkuwa da kuma kariya daga dujal ana samun ta daga, daga karanta ayoyi goma na farkon suratul kahf ko kuma ayoyi goma na ƙarshen ta wa min al ahadith al warida qawluhu sallallahu alaihi wa sallam na daga cikin hadisan da suka zo faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam man adarakahu minkum duk wanda ya riski dujal a cikin ku fal ya qara alaihi fawatiha suratul kahf to ya karanta masa mabudin suratul kahf farkon suratul kahf kenan wa qala sallallahu alaihi wasallam man hafiza ashara ayatin min awwal suratul kahf usima min ad-dajjal a wani hadisin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya haddace ayoyi goma na farkon suratul kafi to za a tsare shi daga fitinar dujal ai min fitinatihi ai daga fitinarsa wa hadha min khususiyati suratul kahf wannan yana daga cikin abubuwan da suratul kahfi take banta da su wato dangane da sauran surori faqad ja'at al ahadith hadisai sun zo bil hafi ala qira'atiha da suke kwadaitar da mutane karanta suratul kahf wa khasatan yawmal juma'a musamman ranar juma'a rawal hakim abu abdullahi al-hakim an-naisaburi ya ruwaito hadisi an abi sa'id al-khudri radiyallahu an daga abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda annan nabiy sallallahu alaihi wa sallama qal manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace inna man qara'a suratal kahfi yawmal jumu'ah أضاء له من النور ما بين الجمعتين من زان الله صلى الله عليه وسلم yake cewa duk wanda ya karanta suratul kafir ranar juma'a to za a haskaka masa wani irin haske tsakanin juma'a guda biyu daga wannan juma'ar zuwa juma'a ne zuwa zai samu wannan hasken albarkacin karanta suratul kafi da yayi alfiraru min ad-dajjal wannan kaga kenan karanta suratul kahfi yana daga cikin alwiqaya min fitnatud dajjal sai alfiraru min ad-dajjal wal ibtiad min sai kuma gudu game da dujal gudarsa wal ibtiad minhu da nisantarsa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man sami'a bid-dajjal falyan'a falyan'a an duk wanda ya samu labarin dujal to ya nisance shi fa wallahi na rantse da Allah innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsib ko yahsabu annahu mu'min fayatba'uhu mimma yub, mimma yab'athu bihi ko yub'athu bihi min ash-shubuhat aw lima yub'athu bihi min ash-shubuhat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da zarar an ji ka ji labarin dujal to kai gudun fanfalaki da ake cewa ka tsere ka gudu ka nisanci gurin da aka ce maka ta nan ya taho manzo Allah ya ce fa wallahi na rantsi da Allah innar rajula hakika zaka samu mutum la ya'tihi yakan zo wajen dujal wa huwa yahsab shi a tsammanin sa annahu mu'min mu'mini ne fa yatba'uhu sai ya bi shi ana zai dauka mu dujal din nan wani mutumin arziki ne wani mutumin kirki ne fa yatba'uhu zai bi dujal din mimma yub'ath saboda irin abin da aka aiko shi da shi mina shubuhati na shubuhohi kamar irin wayan da muka karanta satin da ya wuce shubuhat ne ka ga abu kamar yayi kama da gaskiya kuma ba gaskiya bane aw lima yub'ath bihi ko saboda irin abin da ake aiko shi da shi mina shubuhati na shubuhohi wa amma halakud dajjal amma game da halakar dujal fa yakunu ala yadi masihu isa ibn maryam wannan zai kasance ne ala yadil masihi isa bin maryam wato zai kasance ne a hannun annabi isa dan maryam alaihi salam kama dallat ala zalika al ahadithu sahiha kamar yadda hadisai ingantattu suka yi nuni akan haka wannan shi ake nufi da dujal Allah ta'ala ya tsare mu daga fitinar dujal faminan alama ta takwas al khusufat al thalatha sai kuma kusufi da za a yi wato abin nan girgizar ƙasa manya-manya har guda uku suna daga cikin alamatu sa'a za a yi alkhusufat al-talata alkhusufat al-talata ma'ana za a samu wato girgizar ƙasa girgizar ƙasa ɗaiɗai har guda uku manya-manya wahiyya min ashrafi sa'a girgizar ƙasa tana daga cikin alamomin tashin alkiyama ja'a zikiruha ambatan girgizar ƙasar nan ya zo fil ahadith a cikin hadisai dimnal alamatil kubra kuma duk sun kunshi alamomin tashin alkiyama manya-manya fa an huzaifata bin usaid radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qal inna sa'ata lan taquma hatta taraw 10 ayat manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace alkiyama ba za ta tashi ba alkiyama ba za ta tsaya ba hatta tarau ashar ayat har sai kun ga alamomi ɗaiɗai har guda goma fa zakara minha sai ya ambata daga cikin waɗannan alamomin wa thalathatu khusufin da kuma wato ainihin wato girgizar ƙasa har guda uku khasfun bil mashriq za a yi wata irin mashahuriya hamshakiyar girgizar ƙasa a gabashin duniya wa khasfun bil maghrib za kuma a sake yin wata makamanciyarta a yammacin duniya wa khasfun bi jaziratul arab za kuma a sake yin wata makamantar wayancan guda biyun a kuma yankin larabawa wa hadhihi al-khusufat wa hadhihi al-khusuf mala yace wa hadhihi al-khusuf wannan khusufin takunu azima za ta zama wato girgizar ƙasa ce mai girma ba irin wanda aka saba da zaka ji a wata ƙasa in girgizar ƙasa gidaje 100 ko 200 sun nitsa cikin ƙasa da gidaje da motoci mutane kamar dubu kaza sun halaka ba irin wannan ba sai ce wannan wata wani irin girgizar ƙasa ne na musamman mai girma wa amma kuma wanda zai game li amakina kathiratin wurare da dama min al-ardi aban kasa fi mashariqiha a mafadarta wa magaribiha mahudar rana wa magaribiha da mafadarta wa fi jaziratul arab da kuma yankin larabawa sabanin irin wanda aka saba kila ka jita a wani yanki ko wata kasa guda daya wannan wata iri ce wadda zai zamanto ta game gurare da dama a ban kasa wa qad wujida abru tarik alkhasfu fi mawadi hakika an samu kamar yadda tarihi ya tabbatar yadda aka samu wucewar haka a cikin tarihi cewa an samu wato girgizar ƙasa fi mawadi a wurare daban-daban walakin mala yace sai dai yahtamilu an yakuna al-murad bil khusuf ath-thalatha qadaran za'idan ala ma wujid yace wannan khusufin guda uku wana wannan girgizar ƙasa guda uku zai iya ɗaukan cewa abin da ake nufi da waɗannan girgizar ƙasa guda uku ƙadaran za'idan wato girgiza ce wadda ta ƙaru tafi girma tafi yawa alama wujida bisa ko sama da wadda aka taɓa samu a tarihi ka an yakuna a'azama min makanan wa ƙadaran wato kamar dai wannan girgizar ƙasar guda uku za ta kasance a azamu minhu makanan wa ƙadaran za ta zama ita ce mafi girma wajen mamayar gurare da yawa wa ƙadaran da kuma gwargwadon yawanta da girmanta wannan ita ma tana daga cikin alamatu sa'a tasi'an alama ta tara annaru lati tahshurun nas sai kuma wata wuta wadda za ta raraka mutane ta kora su zuwa mahashar ita kuma wata irin wuta ce kawai ita kuma aikinta kora mutane za ta yi sai ka ɗauka in an kora kamar mutum zai zagaya ne kewaye ce koma gida in mutum ta rarako shi inda ya nufaɗin ba komawa daga nan kawai mutum ya bar gidansa duk wa'inda ya baro a gidansu ma za ta koro su canza su daga kasuwa ta koro mutum ba bari ya je ya kai ladansa gida daga makaranta mutum yake daga masallaci duk koma daga ina mutum yake za ta kora shi ne kawai wa minha khurujun nar mala yace daga cikin alamatu sa'a al-kubra akwai fitowar wata irin wuta al'azima mai girma wa hiya min ashrati sa'ati al-kubra tana daga cikin alamomin tashin alkiyama manya manya wa awwalul ayatil mu'zina bi qiyamis sa'a kuma tana daga cikin farko-farkon alamomin da suke sanar da mutane suke shelanta wa mutane tashin alkiyama waja'atir riwayat bi anna khuruja hadhihi an-nar hadisai da ruwayoyi sun zo akan cewa fitowar wannan wuta da bayyana ta yakunu min al-yaman daga yaman ita kuma wutar za ta taso wuta ce da yan kwana-kwana ba sa iya kashe ta an fahimta yakunu min al-yaman za ta taho ne daga yaman min qa'ri adin daga can cikin adin cikin ainihin wato yaman din kenan daga can cikin yaman za ta taso wutar za ka haɗu da wasu hadisan da suka ce za ta taho ne ta koro mutane daga gabas zuwa yamma suka ce babu cin karo tsakanin waɗannan hadisan kamar yadda ibnu hajar ya faɗa a cikin fatul bari an fahimta babu cin karo domin akwai hadisin da za ga cewa wannan wutar an ce za ta taso ne min al-mashriq daga mashirik ta kuma koro mutane zuwa magarib to kuma ga wannan hadisin ya ce za ta taso daga yaman ta koro mutane sai suka ce babu cin karo tsakanin hadisan ana nuna maka mafararta daga inda za ta faro daga yaman amma za ta yi intishari ma'ana za ta yadu za ta dinga koro mutane daga ainihin wato ko'ina za ta yi gabas yamma kudu arewa ko'ina sai ta bi tana koro mutane da haka daga inda za ta faro din daga yaman ne sannan ta rarako mutane minal mashrik ta danno su zuwa magarib suka ce to kuma an ce inda za a yi tashin alkiyama a sham ne to yanzu ya za a yi ta koro mutane sai aka ce eh nan ma babu cin karo tsakanin hadisan domin in ta rarako farkon da za ta taso daga yaman za ta rarako mutane bin nisba inda za a yi a taron mahashar sham to daga inda ta taso kuma daga yaman zuwa sham to sham din yamma ne da inda yaman take da haka da aka ce za ta koro mutane daga mashirik kaga za ta faro daga ainihin wato yaman tarara ko mutane daga can kuma inda za ta koro su sham sham din kuma in bin nisba ila yaman shi kuma magarib ne Allah ya sa kun fahimci me nake nufi dan in ka ci gaba in ka hadu da hadisan zaka rasa toya abin yake an ce wannan wutar za ta taso ne daga yaman kuma kaga wani hadisin an ce za ta taso ne daga mashirik ta koro mutane zuwa magari sannan kuma taron mashar ɗinnan za a yi shi ne a sham to ya za ka yi jam'in waɗannan hadisan to shine aka ce farkon wutar za ta taso ne daga ina daga yaman to ai ba iya yaman za ta tsaya ba za ta yi intishari za ta watsu ko ina in ta koro mutane daga gabas ta bi ta kudu ta bi ta arewa ta rarako su za ta kawo su zuwa magarib magarib din ka dauka wace magarib sham sham din in ka auna ta daga ina sham take da yaman to za ka ga sham tana magarib ma'ana tana yammacin yaman da haka anan za ta zo a tara mutane nan za a yi taron mashar an fahimta amin amin yake cewa فقد جاء في حديث حذيفة بن أسيد في ذكر أشراط الساعة nan ne ko yake cewa kamar yadda ya zo hakika a cikin hadithin Huzaifa bin Usaid a cikin ambatan ashiratu sa'a al-kubra ma'ana alamomin tashin alkiyama manya manya qauluhu sallallahu alaihi wa sallam wa akhiru dhalik narun takhruju min al-yaman tadurudu an-nas ila mahsharihim ƙarshen alamar da za ta bayyana shine wuta wanda wannan wutar za ta ainihin wato koro mutane za ta taso ne daga yaman sannan za ta dinga koro mutane ila mahasharihim gurin da za a tara su gurin taron mahashar wa fi riwayati lahu a wata ruwaya an huzaifa aidan daga huzaifa wa narun takhruju min qa'ri adin ترحل الناس وكون النار تخرج من قعر عدن لا ينافي حشر حشر آه وتحشرها الناس من المشرق إلى المغرب وذلك أن ابتداء خروجها من قعر عدن فإذا خرجت انتشرت في الأرض كلها وعندما تنتشر يكون حشرها لأهل المشرق بيان لليكينا wannan wutar za ta fito ne min ka'ari adin daga can cikin adin wanda adin din cikin yaman za ta dinga koro mutane wa kaunun nar wannan wutar kasantuwarta ta kharuju min qa'ri adin da aka ce za ta fito daga cikin adin la yunafi wato la yunafi hashuruhan nas wannan bai ci karo da kuma tattaro mutane da koro mutane da za ta yi ba min al mashriq daga mafadar mahudar rana ilal maghrib zuwa mafadarta wa zalika abin da yasa aka ce babu cin karo annabtida a khurujaha wato fara fitowarta min ƙari adin daga ƙari adin din za ta fito fa idza kharajat idan ta fito daga nan intasharat fil ard kullaha sai kuma ta watsa a duniya gaba daya wa inda ma tantashir lokacin da ta watsu ta yadu ko ina yakunu hashru hali ahli al-mashriq to tattare wata zai zamanto ga ahli al-mashriq mutanen wato mashriq sune za ta tattaro su daga can za ta taho ta kado mutane sai kuma ta zo ta tara su a wajen mahashar wannan kusan daga nan kuma to gabar da za mu shiga busar ƙaho ne kaga magana ta ƙare ana zuwa daidai wannan magana ta tattaro mutane to anan kuma kawai busar ƙaho za a yi shi yasa sai ce al-mabhathu thalith yanzu mun gama al-mabhathu thani al-mabhathu thani mun ji alamatu sa'a as-sugura da al-kubra kaga duk waɗannan Allah ta'ala ya yi mana su ne dan mu gane wannan fa duniya fa ba zama za a yi ba sai fa an tafi kuma ana gaya maka ga waɗannan don in aka ce an yi kurun ba alama to za ga kila abubuwa za su dinga zuwa su girshe ka ana yi maka hannunka mai sanda ba gane ba shi yasa sai aka fito da su aka yi ma bayani li ya halika man halaka an bayyana wa ya haya man hayya an bayyana alamomin nan ga kanana kana kallon kaza da kake kallon sai na faruwa alamar tashin alkiyama ce kanana an faɗa dama zai faru to ana nan ana nan kuma a taho wannan manyan to wayannan manyan kaji su ma daki daki daga kaza kuma ya faru sai kuma kaza daga kaza dan haka zancen an sake samun nutsuwa duniya ta riga ta kare ta zo karshe Allah ya ba mu kyakkyawan karshe al-mabahathu thalith mala yace mabahati na uku an-nafkhu fi sur busa a cikin ƙaho awwalan abu na farko a ƙarƙashin wannan mabahasin ma huwa sur shin shi wannan asur din ya yake menene asur din ƙahon qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce wa yawma yunfaqu fi sur fa fazi'a man fis samawat wa man fil ardi illa man sha Allah wa kullun atawhu dakhirin Allah ta'ala ya ce wa yawma yunfaqu fi sur a ranar da za a yi busa a cikin ƙaho fafazi'a man fi samawati wa man fil ard duk wanda ke cikin sama da duk wanda ke cikin ƙasa sai ya razana sai ya firgita illa man sha Allah sai wanda Allah ya ga dama ya ware wa kullun kuma aka yi wannan busan kowa a cikin man fis samawati wa man fil ardi a tauhu za su zo wa Allah dakhirina suna kaskantattu ranar ba dagawa ba hura hanci da haka in an yi wannan busar shi yasa suka ce busa ce guda uku kamar yadda wasu malaman za mu karanta a can gaba wannan busar kawai ta firgita mutane ne wato busar sautin da karar ba a taba jin irinta ba da haka busa ce ta alfaza kawai firgita kawai firgicewa ce kawai busa ce ta firgita kamar yadda aya ta faɗa wa yau mayin fako fi sur fafazi'a man fi samawat wa man fil ardi illa man sha Allah wa kullun atahu dakhiri wa qad sammahu Allah ta'ala aidan an-naqur fa idza nuqira fin naqur Allah madaukakin sarki kuma ya kira wannan kahon da an-naqur kaga a waccan ayar da muka karanta an kira shi asur to a wata ayar kuma shi din ne dai Allah ta'ala ya kira shi annaqur kama kala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ce fa idza nuqira fin naqur idan aka yi busa a cikin annaqur kaho wan naqur kaka ce to kila ko kahonnan guda biyu ne ko abun busar guda biyu ne akwai asur akwai annaqur sai malai yake ce maka wan naqur huwa sur shi annaƙur ɗin shi ne assur kuma assur ɗin shi ne annaƙur ɗin fassur wannaƙur ismani li musamma wahid da assur da annaƙur sunaye ne guda biyu na abin ambato guda ɗaya abin da aka kira annaƙur shi ne assur ɗin duk abu ɗaya ne sai dai yana da suna guda biyu wa arrafan nabiyu sallallahu alaihi wasallam assur annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ta'arifi yayi bayani game da menene as-sur fa qala kama fi hadith abdullah bin amr bin al-as manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yanda yazo cikin hadithin abdullah bin amr bin al-as qala yace jaa a'rabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam qal masur qala as-sur qarn yunfakhu fi wani mutumin kauye yazo yace ya rasulullah maksur Allah ta'ala ya ambaci asur wai menene asur qal annabi sallallahu alaihi wasallam ce asur abinda ake nufi da sur karnun wani kaho ne yunfaku fihi da za a yi busa a cikin sa yunfaku fihi wani kaho ne yaya yake yaya yake wallahu ta'ala alam ya girman sa yake ya kalarsa take ya yanayin sa yake wallahu ta'ala alam amma wani kaho ne wanda a cikinsa za a yi musa wa qad samma Allah ta'ala saut alladhi yukhrijuhu israfil min as-sur bi asma Allah madaukakin sarki ya ambaci sauti da ƙarar da za ta fito wadda israfil zai fito da ita daga wannan ƙahon Allah ya ambace ta bi asma'in da sunaye da yawa shi dai kahon kaji an ambace shi da suna biyu shine annaqur shine asur to sautin da ke fita daga cikin annaqur ko asur wanda akwai mala'ika na musamman da Allah ta'ala ya wakilta shi shine zai yi wannan busa din har annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya zan samu walwala ya zan samu nutsuwa ya zan yi dariya in more ya zan sake ya zan ji daɗi alhalin ma'abocin ƙaho yana nan ya sa ƙahon a bakinsa kawai ya jira yake a bashi umarni da an ce a busa kawai busa zai aikinsa kenan kawai an sa shi yana nan ya sa shi a bakinsa kawai jira yake a bashi umarni ya ce busa da ina nutsuwa take juma'a dai an ce ita ce za ta sha kiyama ko ba a yi specifying din wace juma'a bace idan aka shi kawai umarni yake jira an an ce ya busa kawai zai busa to wannan sautin da ke fita daga cikin kahon sauti ne mai ban wato tsoro mai firgitaswa shi sa Allah ta'ala ya ambace shi da sunaye da yawa hiya ga sunayen sautin aya ta farko annafaka Allah ta'ala ya kira wannan sautin da ke fita daga cikin ƙahon annafaka shine Allah ta'ala ya ce fa idza nufikha suri nafkhatun wahida wato sautin idan aka yi busa to daga cikin sautin busar shine annafaka idan aka yi busa fissuri a cikin ƙaho nafkhatun wahida busa ce guda ɗaya ba za ka dinga jin sautin yaran rabu gida-gida ba nafkhatun wahida busa ce guda ɗaya da sautin za ka dinga jinsa cikin suratul haqqa wuri na biyu Allah ya kira ta saiha ma yanzuruna illa saihatan wahida ta'khudhuhum wa hum yakhisimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un Allah ta'ala ce wa ma yanzuruna to me kuma mutane suke jira an dai fadakar an yi wa'azi an aiko manzanni an turo littattafai malamai suna nan suna ta tayi ma yanzuruna kuma me mutane suke jira illa sayhatan wahida in ba tsawa kaga sai Allah ya kira shi kuma tsawa da aka busar kuma tana kama da tsawa shi sa aka kuma kira ta sautin da ke fita daga cikin asur din bayan gashi nafaka ne sannan kuma saiha ne saiha kuma tsawa Allah ya ce me suke tsumayi me suke jira illa saihatan wahida in ba tsawa guda ɗaya ba ta akhudhuhum wadda za ta kama su wa hum yakhisimuna lokacin da za ta zo ta kama su suna ta husuma wallahi ba haka bane wallahi ana ta musu ana ta husuma a lokacin za su ji tsawar tunda ba sanarwa za a yi cewa za a yi tsawa kaku mutane suna yanka ana ta hada hada kasuwanci ana ta zama a majalisa ana ta musu Allah ta'ala ya ce ma yanzuru na illa sayhatan wahida ba komai suke jira ba in ba tsawon nan guda ɗaya ba ta akhudhuhum da za ta zo ta kama su wa hum yakhisimun alhalin suna husuma Allah ya ce fala yastati'una tawsiyatan lokacin da za a yi wannan tsawar ba su da ikon su yi wasiya lokacin yin wasiya ya wuce wala ila ahlihim yarji'un ba su da damar komawa gidajensu wajen iyalansu Allah ya kiyaye a wuri na uku ita ce dai wannan sautin Allah ya kira shi arrajafa arrajfatu yawma tarjufu rajifa tatba'uha arradifa Allah ta'ala ce yawma wata wani irin yini ne tarjufu rajifa arrajifa mai girgiza saboda ƙara sautin kuma ƙasa za ta ɗaurawa za ta dinga girgiza shi sa a wannan kuma sai aka siffanta sautin da ke fita daga cikin asur da arrajifa bayan gashi tsawa ne sannan kuma a hannu guda kuma girgiza yake sai Allah ta'ala ya ce yauma rana ce da arrajifatu tarjuf mai girgiza tarjufu za ta dinga kadawa tatba'u harrajifa kuma mai biye da ita ita kuma tana biye da ita ma'ana tsakanin busa ta farko da ta biyu ba wani lokaci za a dauka ba ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون da haka tsakanin busa ta farko da ta biyu babu wani lokaci mai tsawo shi sa aka ce tatba'uha ar-radifa me biye da ita tana biye da ita suratul nazi'at a wuri na hudu az-zajara ita ce Allah ta'ala ya kira ta azzajara fa inna ma hiya zajaratun wahidatun fa inna ma hiya zajaratun wahida ita wannan siffar dai karar da za ta fita daga cikin asur daga ciki kuma ana kiranta zajara firgitarwa wato daga cikin siffar tsawar ko daga cikin siffar sautin akwai firgitarwa kaga akwai annafaka a ciki sannan akwai asaiha a ciki akwai arrajifa a ciki sannan akwai azzajara shine Allah ta'ala ya ce fa inna ma hiya zajaratun wahida fa israfil israfil ينفخ نفخة وزجرة وهي النفخة بغضب tahaduthu saiha azima tarjufu laha al-ardu wal qulub yace fa israfil shi israfil yamfuku shine zai yi nafha zai yi busar wa zajara kuma wato akwai razanarwa a cikin busar sai ce wahiyan nafha ita az-zajara an nafha busa ce bi gababin a fusace cikin fushi shi israfil din zai yi busar tahadduthu sayhatu azima wadda kuma tsawa mai girma za ta faru a cikin wannan sautin na busar tarjufu lahal ard wadda ƙasa za ta dinga rawa tana kadawa tana girgiza saboda wannan busar wal qulubu da kuma zukata wannan shine yanayin sautin da ke fita daga cikin annaqur ko asur ثانيا عدد النفقات shin busan nan guda nawa ce guda nawa za a yi busar guda uku guda uku na'am guda biyu yanda kuka yi sabani haka malamai suka yi اختلف العلماء في عدد النفخات malamai sun ƙaru juna sani game da adadin busar alƙaunul awwal ƙauli na farko annaha salasu nafakhatin busa uku ce nafkhatul faz'i nafkhatul sa'aqi nafkhatul ba' haka wasu malaman suka ce busa uku ce busa ta farko ta alfaza' yawma yunfakhu fi suri fa fazi'a man fi samawati wa wannan busa ce ta kawai mutane su hargitse su da razana mutane su fita daga cikin nutsuwar su wannan busar ta farko ke nafaqatul faz'i busa ce ta firgici busa ce ta razani wa nafaqatus saq busa ta biyu kuma ta mutuwa wa nufiqa fi suri fa sa'iqa man fi samawati man fil ardi illa man sha Allah kowa sai ya mutu a wannan busar sai wanda kuma Allah ya ga dama busa ta biyu kenan nafkhatul ba'd sai kuma busa tashi bayan kowa ya mutu to sannan kuma za a sake busa kowa ya tashi thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun وذلك أن الله نص على هذه الثلاثة في كتابه yace wa zalika abin da yasa su waɗannan malaman suka ce busar guda uku ce saboda annallaha ubangiji ta'ala nassa ya bayyana ya nassanta ala hadhihi thala akan waɗannan bushe-bushe guda uku fi kitabihi a cikin littafinsa faqala yace wa yawma yunfakhu fi sur ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وهذه نفخة الفزع سكتي الله تعالى يتي ranar da za a yi busa cikin ƙaho duk wanda ke sama da duk wanda ke ƙasa zai firgita zai razana sai wanda Allah ya ga dama kuma kowa zai zo wa Allah ba girman kai ba ji da isa dakhirin cikin kaskanci wa hadhihi wannan aya tana magana ne akan nafhatul faz'i Musa ta firgici wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya kuma cewa wa nufikha fi sur za a yi busa a cikin kaho fasa'iqa man fi samawati man fil ard duk wanda ke cikin sammai da wanda ke cikin ƙasa zai mutu illa man sha Allah sai wanda Allah ya ga dama thumma kaga busa ta biyu kenan ثم نفخ فيه أخرى sannan za a sake yin wata busar a cikin ƙahon fa idahum qiyamun sai kuma ka gansu qiyamun sun miƙe yanzuruna suna kalle kalle suna kallon juna suna kallon abun mamaki me faru yau wace irin rana ce wa hadhihi nafkhatu sa'q wannan ita ce busa ta as-sa'q wa nafkhatul ba'd kuma ta biyin ita ce ta ukunka ita ce nafkhatul ba'd wa qalu suka ce إن الفزع مغاير للسعق suka ce domin alfaza firgita mughayirun wato ya zama yana da bambanci lissaq da abin da ake nufi da asaq da haka ba za ka zo ka ce asaq alfazau da aka faɗa din nan shine wa nufiqa fi suri fasa'iqa ka ce ai alfazau din nan shine asaq ba shi yasa sai malaman su waɗannan mazhabin na farko suka ce innal faza'a shi kalmar alfazau mugayirun lissaq ballantana a ce ko ikhtilafu tanawwu ne an fahimta tufidul mugayara yana nuna akwai bambanci ba iri ɗaya bane alfaza'u daban as-sa'q daban wastadallu sai suka kafa hujja bi hadithi sur at-tawil da hadisin nan da yazo akan bayanin kaho dogon hadisi wa fihi a cikin hadisin annan nafakhat fala annan nafakhat fala busan nan guda uku ce an fahimta amma wannan hadithin sun ce hadithi ne wanda imam al-baihaqi ya fitar da shi cikin al-ba'th wan nushur wa huwa hadithun da'ifun hadisi ne wanda yake bai inganta ba ta fuskar isnadi da'ifi ne القول الثاني من قولي نفركو القول الثاني قولي نبيو أنهما نفختان su kuma suka ce busa ce guda biyu nafkhatul sa'aq wa nafkhatul ba'd suka ce su kenan guda biyu busa ta mutuwa wadda kowa zai mutu sai wanda Allah ta'ala ya togace busa ta biyu kuma za a tashi wa qalu suka ce hadha huwa zahirun nusus wannan shine abinda zahirin nassoshin nan suke nuni suke nuni akai ka kaulihi ta'ala sai suka ce kamar faɗin Allah ta'ala ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un wa nufikha fi sur fa idahum min al ajdathi ila rabbihim yansilun qalu ya waylana man ba'athana min marqadina هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون Allah ta'ala ce ma yanzuruna ba komai suke jira ba illa sai hatan wahida face tsawa guda ɗaya ta akuzuhum da za ta zo ta kama su wa hum yakhissimuna suna nan suna musu da jayayya fala yastati'una tawsiya lokacin da ko wannan tsawa aka yi ta ba za su samu iko da damar yin wasiya ba wala ila ahlihim yarji'un kuma ba za su samu ikon dawowa zuwa ga iyalansu ba to kaga wannan busa ta farko kenan an yi busa ta farko ko wa nufiha fi suri za a yi busa a cikin kaho fa idahum sai ga su min al ajdafi daga cikin kaburburan su ila rabbihim yansiluna suna ta gaggawa zuwa ga ubangijinsu qalu za su ce ya wailana kai canmu man ba'athana min marqadina wane ne ya tayar da mu daga baccinmu ana cikin kabari a kwance ka duba mun karanta wannan ayar mun yi bayani in kun tuna can lokacin da muke magana akan abin da ya shafi hayatul barzakhia qalu man ba'athana min marqadina kaga irin tashin hankali da musiba da take cikin kabari amma duk da haka saboda in ka auna da kuma tashin hankali da furgicin tashin alkiyama to shi kuma na kabarin mai sauki ne to shi yasa suna wannan a cikin kabarin zai wato kai ka ce ma bacci suke a cikin kabarin saboda wannan masifar da suke fesin yanzu ta fi wadda suke cikin ta a cikin kabari shi yasa sai su ce kalu su ce man ba asana min marqadina wane ne tashe mu daga wajen baccin mu muna cikin bacci yazo ya tashe mu hadha ma wa'ada rahman wannan shine abin da ubangiji yayi alkawari na faruwarsa wa sadaqal mursalun kuma manzanni sun yi gaskiya dama sun faɗa to kaga a wannan ayar ففي قوله تعالى أتكم فدن الله تعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون هذه هي النفخة الأولى kaga faɗin Allah ta'ala ba komai suke jira ba illa sayhatan wahida sai tsawa guda ɗaya kaga busa farko kenan ta akhudhum da za ta zo ta kama su ba shiri ba su sani ba wahum yakhissimuna suna jayayya da musu hadhihi wannan ayar tana nuni wato akan nafqatul ula kenan hadhihi hiya nafqatul ula wannan ita ce busa ta farko wa qawlihi da faɗin sa wa nufiqa fi suri za kuma a sake yin busa a kaho fa idahum min al ajdati sai kuma ga su daga cikin kaburburan su ila rabbihim yansiluna suna ta gaggawa su tafi zuwa ga ubangijinsu hadhihi hiya an-nafkhatu thaniya suka ce wannan ita ce busa ta nawa ta biyu wa ka qaulihi ta'ala suka kuma kafa hujja suka ce kuma kaman fadin Allah ta'ala ma yawma tarjufur rajifa ta ɗaya kenan tatba'uha rajifa ya nuna busar guda nawa ce suka ce saboda Allah ya ce yawma tarjufur rajifa ranar da mai girgiza za ta kada tatba'uha rajifa kuma mai biye da ita tana biye da ita suka sake cewa uman nafaqatani al'ula wa thaniya suka ce wannan yana nuna busa ce guda biyu da ta farko da kuma ta biyu ku kuna wani mazhabi to kun da ji ba wanda ya sha shayi ya faɗi ra'ayinsa a cikinsu hasali ma kowa ayoyi ke ta kawowa to amma ga wani hadisi za su kawo lokaci ya ina jin za mu tsaya sai mu tashi a kansa sannan kuma shi kansa malam ɗin zai yi ƙoƙarin yin jam'i tsakanin akawal ɗin gaba ɗaya wanda wannan zai zama a cikin darasinmu na gaba insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk